بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ينزاك منا سافير تلاتاني هدو قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1443 daidai wanda daidai da biyar ga watan hudu shekara ta 2022 wannan kuma an allah da shi ne kaset na 30 daidai cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa na tafsirin alkur'ani ga 'yan uwa mata a wannan makanta ta mai albarka wato darul hadisi salafiya wadda ke number 4 madarka cirar gaskiya a zaria kaduna state nigeria kan karatun shine alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji darul hadis kamar kullum muna faɗa makanta ce da albani gida a zaria don cimma manufofin da a wasta da fatan allah da nufi a jiya muna sharhi ne da ƙarin bayanai game da a aya ta goma sha bakwai da muka kwana a kanta inda malaman suke mana jawabi da bayani cewa na farko akwai tabbatar da karama ta waliyai sannan kuma waɗanda suka jibince su suna samun wannan ɓangare na karama ɗin ta yadda kare wanda ya jibinci wasu mutanen kirki su ne ashabul kafi ɗin ya samu daraja har an kira sunan shi da labarinsa a cikin alƙur'ani mai girma malai kawo mana karatun hadisi na wani sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo ce manzan Allah ya za tashin kiyama annabi ce da shi kai kuma mai kai wa kiyama tattali da kake tambayar san da za a yi wannan sahabi dan shiru kaɗan sai ce to shi da bai tattali yawan sallah yawan azumi yawan sadaka ba amma da ya san yana ƙaunar manzan Allah yana ƙaunar Allah da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ce da wannan sabi anta ma man ahbabta kana ta da wanda kake so ranar alkiyama marwacin hadisin shine Anas dan Malik Allah kara masa yadda ce Musa bai wato ba mu farin ciki ba mu tabbatantan kanmu cikin farin ciki ba bayan musulunta da muka yi fiye da jin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma anas yake cewa ni dinnan da kuke gani ina son Allah ina son annabi ina son abubakar da umar don haka ina fatan in haɗu da su a aljanna ko da aiki na bai kai nasu ba to nukuda shi ne cewa illam a'amal bi amalin ko da aiki na bai kai nasu ba wani da muhimmanci mutane su jalai a daidai wajen bayana nufin saboda yana son wa'ancan shi ba zai aiki ba sai ya tsinci kanshi aljanna zai yi aiki amma ya san aikin waɗancan ya mai fintinkau ba zai iya kamo sa aiki ba amma ƙaunar sai ta ciccida shi da wannan aikin nasa ya kai gare su ina fatan fahimci wannan abu ƙultu malam kurɗubi ce sai na ce wa hada lalzi ta masaka bihi anas ya ce irin wannan fahimta da anas ya riko da ita yashmalu minal muslimi kulli nafsi in dai kai musulmi ne kai ma wannan ya shafe ka kaunarka da Allah da annabi da sahabban manzon Allah in ka yi gwadon aiki Allah zai kai ka matsayinsu zai kai ka inda zai haɗa ka tare da sunan alƙiyama fadka zalika ta'allaqat adma'una bi zalika wa in kunna muqassirina Allahu akbar qurbi yace mu ma haka kwadayin mu da kaunan mu da wayannan mutane annabi da sabansa ya makalkale akan ma mu samu zama tare da sunan alƙiyama ko da yake mu aikin bai kai nasu ba warjauna rahmatar rahmani wa in kunna gairan mustahilina yace muna fatan rahamar Allah madaukakin sarki ko da yake mu kinsa mun kai wannan matsayin ba urb yace kalbun ahabba qauman fa zakarahu Allah ma'ahum kare ne ya kaunaci mutan mutane gashi kuma Allah ambace shi tare da mutanen fa kaifa bina wa indana iqidul iman to ta yamu za mu ce ba za mu samu wannan ba alhalin muna da ƙulli na imani wa kalimatar islam kuma da kalmar musulunci tare da mu mana cewa hubbun nabi sallallahu alaihi wa sallama son manzan allah ga kuma son manzan allah a zukatanmu allah ce da ƙarƙarar na bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahari wa razaqnahum min at-tayyibati وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا malam sai kawo wannan aya da ya karfa abin da ya faɗa cewa Allah ya ce hakika mun karama mun martaba mun daraja ɗan adam mun ɗauke shi mun yawo da shi akan tudu da cikin teku ko mun azurta shi da cin daɗaɗan abubuwa sannan mun fifita shi akan halittu cikin dukkan halittu muka yi mun fifita ɗan adam a kansu wannan shi ne abin da bayan ƙurbi gama da shi wanda mu ma muna da wannan kwaɗayi da ƙurbi yake da shi muna fatan allah ƙara mana ƙaunarsa ya ƙara mana son allah ya sa mana son annabinsa ya sa mana son sahabbansa abokan da umar da sauransu gaba ɗaya kuma muna roƙon allah tashe mu tare da su allah samu dace to a jiya mun fara magana akan wannan matsalarsa to akan wannan maganar son na manzan Allah da wannan magana ɗin ta simamu ƙurɗubi wasu sai suka kuskure mata fahimta sai mutum ya ce shi tun da yana son Allah yana son annabi musallan ba sa maganar son Allah sai ce to shi son Allah shi ya wadatar da shi ba sai ya yi aiki ba ina fatan kun fahimta na taɓa jin wani kaset na wani malami a ɗan ma'azu ake ce da shi an ce mun daga kebbi yake birnin kebbi can kebbi state akwai wani kuma wanda har shari'a shi ba musamman da ta kare ba wanda zagi annabi muhammad din nan wanda aka zo maulidi inyasi ina fatan fahimta yayi miyagun maganganu kan manzon Allah wanda Allah tsara bakin musulmi ne ta wannan magana din ya faɗi maganin banza da sunan wai shi yana ƙaunar inyasi yana ƙaunar annabi muhammad kuma a wajen da yake cewa karatun ƙur'ani hadisi da ake duhal da kai ne abinda ake so da mutum kawai a zuce shi yana son annabi to kuma son annabi ba zai fidda kai ba sai kaji kana son in yasi ina fatan fahimta wannan kasa kowa ya san shi kuma shari'a tana nan a kano an yanke mai hukuncin kisa an ɗaga an yi kaza ba mu san inda aka shashantar da magana ba tukuna dai shi ma ɗan ma'azu haka ya ce duk sallaka duk menene aikin banza kake in ba dariƙarsa kake ba kuma abinda ake so shine wai ka ji kawai kana son annabi Muhammad a zuciya wannan sallah da abin nan duk kana wanda kanka ne kawai akwai ni shehi shi ma muna ne muna da bidiyon shi shi ma yana bayani cewa abinda ake so shine ka ji cewa kana son annabi kawai wannan ayyuka ko kai ko baka yi ba sai an kai ka aljanna ina fatan fahimta wayannan duk maganar kawo muku na kawo muku dan bayyana muku kuskuren su ne domin kasu makale da wannan magana da malam qurtubi ne da wanda ana sayi sawa halakar da mutane ina fatan fahimta na'am ba zai taba yiwa ba kana son Allah kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma kuma kai watsi da ayyukan musulunci ba zai taba yiwa ba ina fatan fahimta ina muka gano haka saboda Allah ya sa alamomi na ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah madaukakin sarki cewa yake yi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum gaya masa in cewa kuke kuna son Allah to alamar kana son Allah shine ka bi annabi Muhammadu anan Allah ba cewa fahibbuni ba ko fahibbu Muhammadan ba sai ce mene fattabi'uhu ko qul in tutabuna fattabi'uni kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ga manzon Allah yana ina zai bayyana wajen aikinka duk abin da annabi yake aikata za ka aikatawa duk abin da annabi ke faɗa da shi za kana faɗa da shi shine alama kana son Allah maɗaukakin sarki shi ko manzon Allah ya za a yi abin da ake nema da kai shine almutaba'a fattabi'uni kabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fatan fahimta a wata ayar kuma Allah maɗaukakin sarki ke ce da mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan koyi ya kasance gare ku game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan haka ko alqazi shi alqazi iyal akin littafin ashfa cewa yake wa alamatu mahabbatihi shine ittiba'u sunnatihi alamar kana son manzon Allah shine aga kana bin sunnan manzan Allah Allah sa kuna fahimta karatun ba zai a ce kana son manzan Allah ba amma kuma kana fada da sunna baka bin sunnan manzan Allah ƙarya ne alamatu muhabbati ittiba'u sunnati alamar san manzan Allah shine aga kana sau da kafa wajen biya ga sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani waƙi ce yake lauka na hubbuka sadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti cewa da a ce kaunarka da manzon Allah da gaske ne la'ata'tahu da an ga kana yi mashi biyayya domin duk wanda yake so zai ga yana biyayya ga wanda yake so din ne ina fatan fahimta yawa tsakani da Allah ba zai gamsu da wannan magana a cikin mu in zo in ta cewa ina son ka ina kaza kaza ina kaza kaza amma kuma duk inda ka yi kuma na yi hagu ba zai taɓa yiwuwa ba kana da miji kina da mijinki kullum ce ka a ina son ki ina kaza kaza kaza amma duk wani abu na maslaha da ke kuma yana faɗa da wannan abun ko kuma miji mace ta ringa mai daɗin baki tana son shi amma in yace kaza ba za ta ba in yace kaza ba ta ba duk inda ya bi ita ce wani wajen daban ta ya zai gane tana son shi ina fata an fahimta alamar san manzan Allah malamai sun kawo alamomi da yawa amma ba za mu tsaya muna karanto su ba suka ce na farko daga cin alamar san manzan Allah shine ga kana aiki da sunnan manzan Allah din in an ce sunnan manzan Allah kake dauka wani abaka a in taya rayuwar manzan Allah gaba daya ga kana koyi da shi misali mu dauka mu maza aka ce daga cikin sunnan manzan Allah annabi ya kawo cewa a bar gemu gemu sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi na farko a sura ta jiki ta manzon Allah annabi aka ce kafsul lihiya yana da gemu cikakke shi kan karan kanshi kenan kun ji wannan kenan na biyu a hadisansa ingantattu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa cikin sahih bukhari sai ta cewa ku ringa barin gemu ku bar gemu ya wataya amma gashin baki a datse bukhari ya wato muslim ya wato wanda sauran sun abu da sun wato hadisan cewa ku bar gemu amma gashin baki ko dai ku siɗe shi ko kuma ku daddatse shi wannan yana ga cin sunna ta manzon Allah a jikin shi aikace sannan a lafazinsa kuma ga abin da ya faɗa ina fatan fahimci wani abu to idan har ƙaunarka da manzon Allah ta tabbata ƙauna za ga cewa kana son gemu kana barin gemu ina fatan fahimta saboda ƙauna da koyi da aka ce manzo Allah da shi amma daga lokacin da aka ce ga gemu kai kana jin haushin gemu in ka ga masu gemu kana faɗa da su to wallahi ka tumuci zuciyarka sai dai kai jahili ne baka san hukuncin gemun ba sai a ce ɗabi'a ka bata so amma in har ka san cewa sunna ce ta annabi shi annabin na da shi kuma ya ce a bari ka ar aske sai zama kana faɗa da wani abin to baka da imani to ta yaya za a ce kana son sunnan manzo kana son annabi amma kullum fuskar ka shafa take tas kamar ɗoyon yara ka siɗe gaba ɗaya ko kuma ka bi ka sai sai ka sai sai ya zama kamar irin yan yan mawakan Amerika din nan Allah sa kun fahimta yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine yana dagege wandansa baya bar wandan shi wuce idan sawu manzon Allah to in da gaske kana bin sunnan manzon Allah sai aga kana dagewa shi bai bar nashi wuce idan sawu kuma hadisan tabar ya ce kada wani ya bari wanda shi wuce idan sawu in sunna kake so to kana san manzo Allah zaka kana koyi da manzo Allah a wannan wajen sannan kana san manzo Allah zaka ka mutum ne mai sa alkhairi ba marwaci ba manzo Allah aka ce mutum ne mai yawan kyauta idan kana san manzon Allah sallallahu alaihi gaske zamu ga cewa baka wasa da sallah kun fahimta domin a gacin shari'ar da manzan Allah ya zo da ta kafa talazin ya kafa ya kasa ya tsare a kai har zai mutu yana wasiya da akula da sallah duk wannan na baku misali ne na cewa sai ku auna da mashiwa suna son manzan Allah da gaske ne akwai wannan sufofin tare da su mu dai a nan garin zaria mun ga sabanin haka za ka je ka sa mutum sunan shi na annabi ko za ka ce sunan shi na annabi na rasuli sai ce sallallahu alaihi wasallama amma da ya haka yana buɗe bakin sai ga gacin yayi wani kuka kuka yayi yele yele bakin nashi saboda tsabar annakiyar datti kun fahimta in ka dube shi sai ka gani gashi ta kai sati uku bai wanke ba ku je ku kalle su da kyau rigar ta kai sati uku bai wanke ba in ka kalla ƙasa wandon sai ga can wandon ƙasa ya tattake shi duk ya wani sufurin sufurin ya naɗe saboda takewa in ka kalli haɓar shi zero ba gemu in aka kira sallah ba zai je sallah a jam'i ba ba zai nafila ba farillan ma da wasa ko dai sai haɗa yana cin yana ɗinkin shi abin shi wai kuma na rasuli ne wai shi ne mai san manzan Allah kai kuma da kake kula da siffan manzan Allah da hadisan manzan Allah kake wai kai kuma ba ka san manzan Allah to ni nasa inda wannan soyayya take jama'a annabi dai mun ji cewa mutum ne mai asuwaki baya barin bakin shi mene ya zama yana bashi balantana duniya ta zo da zamani ga makinin in kai so ɗaya ma sai kawun lafiya watakila in ba ciwon baki mutum gare shi ba ko amma wai na manzan Allah ne amma ya kasa sin awa suwaki naira goma ga goge bakinsa saboda annabi ya ce a ringa goge baki in ya zo alwala annabi yana asuwaki amma shi ba zai gan shi asuwaki ba saboda wai kuma yana son annabi ina fatan fahimta annabin ya shiga gida abun farko da yake shine matar shi na kawo mai aswaki ya goge bakinsa ya gogoge bakinsa ya goge bakinsa in zai fita sallah a miƙa mai goge bakinsa amma wannan ga ya ce na annabi ne shi amma bakin ya lalace saboda baya aswaki dan Allah wannan zai ja annabi ma daraja ne ko wulakanci duk cikin mu nan ba wanda zai zo zauna kusa da shi ba ina fata kun fahimta daga cikin alamomin kana son manzan Allah kuna ji shine aga kana ba sunna manzan Allah kariya kana ba hadisan manzan Allah kariya ba za a taɓa samun ka kana faɗa da hadisan annabi kana son su amma muna da mutane suna da awai su musulmi ne suna son manzan Allah amma ba abin da suka ƙijini sai hadisan manzan Allah sai marwaita hadisan manzan Allah sai ka ji suna zagin abu huraira suna zagin anas dan maliku suna kaza suna aibata su wai kuma da sunan soyayyar manzon Allah ba zai taba yiwa ba ina fatan kun fahimci wannan abu don haka in kun gane sannan mu koma gidan manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Fatima hadisi muslim rawaito shi annabi yake cewa Fatima kai Fatima eh sai da kira Safiya yace gwaggwan manzon Allah yace da ita mene ki tashi ki kwaci kanki a wajen ubangiji ya safiya an mata rasulillahi sallallahu salama ishtari nafsaka inda Allah haka ce wata safiya to ke gwagwan manzan Allah ce ke tashi ki kwaci kanki wajen Allah maɗaukakin sarki ya ce ya faɗima binta rasulullah ya ke faɗima ‘yan manzan Allah salini min mali ma shi'iti idan kina buƙatar kuɗi kiga ina da shi ki tambaye abin da kike so babu a sai mun farish ina da shi zai sai maki babu a sai mun gwal in kira shi zai sai mashi babu wannan kayan ɗaki na sun a canza mun duk zan maki amma yace ki tashi ki kwaci kanki wajen Allah domin in kin zo lahira baki ake mai zan maki idan har wani zai makale da manzan Allah ya ce ba zai aiki ba ina jin da manzan Allah ya ba da dama ga gwaggwansa da babbansa abbasu da ishina na fatima amma su ma mai ce masu ya ce ku tashi ku yi aiki da haka ƙarya ne ba zai da san manzan Allah babu aiki ba ƙarya ne san manzan Allah yana tare da bin Allah da manzan Allah ne abu biyu ne ba sa rabuwa kamar tsoka da jini ana yanka hannun ke za ga dina zuba ko za ke dole ce maki ke e barin gani na samu wani technology in na yanka jikinki za ki ga fari ne kawai babu jini ba za ce da wannan abu don haka wallahi ƙaunar manzan Allah ya koyi wa musulmi tana da alaƙa da biyya da manzan Allah ɗin ina fatan fahimta sannan ku sake zuwa ku kalli matsalar da kyau shin sabon manzan Allah suna san manzan Allah abubakar da umar da usman da ali suna san manzan allah magana ɗaya shine suna san manzan allah sallallahu alaihi wasallama to tsakani da allah haka suka yi tsakaninsu da manzan allah sun zauna ba su aiki ba su yi wasa da sallah su yi wasa da azumi su yi wasa da ibadu ba su yi ba hasali ma kwana suke su sallah suna kuka su zo su nafala su je jihadi wasu a kashe su a can wasu rayu dawo an guntule masu hannu haka suka dashi suka aiki to ta yayin za ka zo kai ƙarshen duniya ka ce wai kana son manzan Allah kuma ba za ka aiki ba mun tabbatar da sabai sun fi ka son manzan Allah ko mun rintanka amma sabon manzan Allah an samu masu aiki ne tukuru wajen neman yarda Allah maɗaukakin sarki ƙur'an cikin bayani ke mana muhammadu rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم الله تي بيني ركعا سجدا سيتي يبتغون فضلا من الله ورضوانا ina fatan fahimta don haka duk wannan dogon bayan da nayi wato kokarin nake mana bayani cewa lalle ilallan kaunar manzon Allah fa wallahi sai ta hada da aiki shi yasa ki auna yanzu kin ji dadin hadisan da muka karanta kina so ki tashi da manzon Allah kiyama to ya za ki shi ne za ki gyara aikanki ne za ki dage duk abinda annabi ke so ki ji kina son shi kiga kina aiki da shi duk abinda annabi baya so kiga kima ba kya so kina nisanta shi shikenan shine kaunar manzon Allah amma ba magana ce a baki ba ba mujarradin aita waki waki bane kawai kun gane sai wace ce ai mu muna yaban manzon Allah kai ya Muhammadu ka kula da ita waka yes waƙa ɗaya ne daga cin a nuna al'abalamun san manzan Allah babu shakka amma ba ita ce magana tikewa ba saboda kika lura waɗanda suka fi kowa san manzan Allah baiti ne suka manzan Allah din na na faɗin wata da baiti akan manzan Allah abubakar duka baiti na ƙwara nawa manzan Allah umar guda nawa da ya ga mafiya kusanci da manzan Allah wanda suka zuwa ƙura'an da hadisi ga ba su da su waƙe-waƙe masu yau akan manzan Allah amma suna da dagewa wajen bayya ga sunan manzan Allah da kare addinin kuma kai yada addinin musulunci din Allah sa kun fanci wannan maganar Allah sa mu dace nukuda ta gaba da muka ce zamu bayani shine cewa lalle ilallan akwai waliyai mu ahlus sunna ba ma inkarin waliyai to amma waliyai kala biyu ne kamar yadda ibn taymiyyah rubuta littafi al-furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan littafi ibn taymiya rubuta guda daya dan ƙwarban mace maka da waliyan Allah da waliyan shedan akwai le guda biyu akwai na Allah sune masu biyayya ga Allah madaukakin sarki waɗanda ba sa saba sunnan manzon Allah amma akwai waliyan shedan sune masu kira zuwa ga kishiyar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan waliyan shedan ne yayi sai ki duba ki gani wayannan waliyan ina suka nufa suna kira zuwa ga sunan manzan Allah ne suna aiki da sunan manzan Allah suna aiki da addinin musulunci da imani na'am sai mu ce muna sa rai waliyai ne dan baka da dama ka yanke dan walitaka abu ne na zuci ina fata an fahimta mala albani ya taba mu labarin wani waliyi a can wajen garinsa aka yi rimin gani ne ko wa wani waliyi ne in ya zo sai mutanen garin wayau sai ya zo da gurasa da garin rogo sai je samu wata buka can ya ɓoye can wajen gari can nesa sai ya zo garin su malar ɗin sai ya zo shi ne waliyin garin kuna jin wani labarin wani ya zo sai a kawo mai shinkafa a kawo zabi yadda aka kawo sa ka za a ɗauke kun gane sai a ce ai shi wali ne baya cin abinci kun gane oh ina da laraji uda ko ina rashin cin abinci zama alama wali oho Allah kawo mu da jahilci shi dai annabi shine annabin shugaban waliyan ko yana ci abinci ko bai ci kuma yunwa ma tana kama shi ko har yi nuna cewa yana ji yunwa wa lokacin ya shigo ya ce aisha akwai abinci ce manzo Allah ba abinci a gida ce to barin ci gaba da azumi a to akwai abinci sai ta kawo mashi wa lokacin ma ya fito yunwa ta fito da manzon Allah daga gida da daddare Umar ya fito shi ma yunwa ta dame shi da daddare Abubakar ya fito yunwa ta dame da daddare suna haduwa annabi ya ce kai Abubakar me fito kai ce yunwa Umar yunwa alhaji to ku zo mu je gidan wani aka je gidan ya sallama matar dai tana da mijin mabe nan ta wuce a yau muke da manyan bakin jima ta kenan bismillah aka shigo aka aje su ta je ta fara nasu da dama ta hidimomi ta dan kawo kunu za ta gyara can sai ga gidan yazo manzon Allah gidana Abubakar la ilaha illallah ana fi kowa morewa yau nan da nan sai dauki sharbabe wuka annabi ce zo kakka yanka mai ciki ko mai gobe shayarwa kun ga tausayi na manzon Allah kuna kallon da manzan Allah yake abuwa ko yanzu aka yanke miski an yi asara ne idan wannan tana ƴaƴa ƙanana aka yanka an haifar da ƴaƴan matsala to manzan Allah har dabbobi na tausaya musu dabba ma tana cin gajiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a katun musulmi muka wani katun ku raƙumi ne ya zo da gudu ya ga manzan Allah zai wuce ya zo kama mashaka yana ta abin annabi ce lafiya sabbai ne sun ga ikon Allah raƙumi ya zo na manzan Allah raɗa da aka masu annabi ce na mai raƙumin nan cewa na ne to zo faɗa min ya kuka da matarka akan raƙumi ce a to ai ai raƙumin sai ce tsaya wannan raƙumi ya kawo ƙara ne cewa tun yana ƙarami kuke fatauci da shi kuna kasuwanci kuna samun kuɗi da shi rannan sai ji kuna fira da kai da matarka cewa ya kamata raƙumin nan ya tsufa a yanka shi shi da ya kawo ƙara a ɗauki mataki annabi ce to na raƙwami a farma a ƙyale shi haka aka ƙyale wani raƙwami haka ya mutu ba a yanka shi ba har ya ci gaje manzan Allah bai sha yanka ba don haka dabba ma tana cin gaje manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to a take annabi ya ce wancan sabi ya ɗauko rago ko mene yanka masa aka gasa aka ce abubakar da umar suka ci suka ƙoshi za su tashi ce ku zauna tukuna ya ce kun ga wannan abincin da Allah ba ku yi ya ce to ranar alkiyama sai Allah ya tsaye ku ya tambaye ku akan shi shi ne sun mala tus'alunna yawma idin la haula wala quwwata illa billah Allah ka samu kare lafiya tsakani da Allah jama'a ni'ima nawa ce Allah yake mana ba mu sani ba in yazan annabi ya ci abinci na halas sabai sun ci manyan sabai biyu sun ci abinci na halas amma annabi ya ce Allah ya ce masu latus alunna yau ma'izin alina'im sai an tambaye ka wani ni'imar to ni'ima ne take wuce mana ba ma tunanin ta ma a matsayin ni'ima ce kuma za a tambaye mu ranar kiyama kun gane wani abu ashe yanzu muka yi buɗe baki sai ka ga ga ƙosai kin soya ga kunu kin dama ga kuma nan ga shinkafa kin dafa mai yawa ma irin gidajen manya nan kuma ga su abin nan gasu kankana da suwa an yanka can kuma akan murhu akwai farfesu bai sako ba alaysa hada bi ni'ima to sai Allah ya tambaye ki wannan ni'ima din ni ma sai Allah ya tambaye ni da haka mun ga godiya kun ga shi sa idan ke wannan abin kin sauke girki sai almaji ya ce allazi wahidun ina muku da suke bara a nazare kenan ce yaron mala a kawo ɗan ɗiba ko yare ko cikin hannu ke ɗan zuwa mashi don ki mai kin gode Allah ne wanda Allah ya maki ta yi wannan sun cika fara akwai masu watsa masu ruwa ma akwai masu yin haka waya cika naci Allah cewa an masa ila falatan har matambayi kakka tsawatar da shi kai ma ba wayanka bane Allah ya baka wannan ka cika koshin dan da karfi ne wata ma ya fi ka karfin zai samu in kyau ne ma wata ya fi ka kyau wanka ne kawai bai bai canza kaya kun gane wallahi kina zama lafiya da mijinki gode wa Allah ko kuma kin samu miji kina rike da shi ki gode Allah kakki wulakanta Allah ina mata wannan siya da kyau kakki rena shi kakki wulakanta shi domin nima ce Allah baki wata na nan yanzu ta kai shekara biyar ko kuma tun da take budurwa haihu ba a zo an ce ana son ta ba har yau bace auren ba ko kuma duk wanda ya zo aka minti biyar kwana ɗaya biyu sai a dame shi a rasa ta je malami mata addu'a ta yi kaza ta kaza wata samu ba ke kuma Allah ya baki a hannu zaki wulakanta ki zage shi ki zagi iyayen shi kai kai ma namiji Allah baka mace ta gari wallahi ka ji tsoron Allah ka rike ka ta kam kakkai saki to abin da ke so shine dai ni'imomin Allah suna da yawa akan mu lalle mu ringa tunawa kuma muna godiya ga Allah mu yawaita kyautatawa bayin Allah kuma a ciki kun ji wannan kenan to mu koma asalin maganar muke shine kun ga manzon Allah ma yana jin yunwa ina fatan fahimta to amma wai a can garin wai shi wannan sai zama wali ne saboda wai baya cin abinci ashe ashe ka san fulani akwai wayo wannan fulani ya je kiwo kawai sai ya hako ya ga gagaro rogo ina fatan fahimta ga siga ga ruwa ga kwanuka amma an ba lulluɓe su a gani ba sai kwaro shi ce oh wancan walin da ke zuwa mana baya cin abinci kuwa ashe dama ya kaɗan fita ce zai je yawo ashe nan yake zuwa ci abinci mu zai mana ƙarya kenan ɗan fulani sai kwashe mene ya kwashe wannan abuwa sai ɓoye kawai shi kenan wali rana ta yi ɗan kewaya ga abu sai ga wayan to kuma ko jafa in zai tafi kuma sai an tara mai kuɗi fa to me haɗa wali da kuɗi in bayarwan shi da abinci to me ruwan shi da kuɗi kuma waliyan ƙarya munafukai kawai shi kenan sai zo to eh wallahi talau rabiya ta sai ce a akramaka Allah kai dai an dauki abincin da kake zuwa kana ci fa buhital ladhi kafara sai aka tozarta aka ji kunya da haka waliyai gaskiya ne kuma akwai karama ta waliyai amma ba a tahaddi da karama ta waliyai kuma karama waliyi ba ta aikin da Allah yake yi aikin da Allah kaɗai ke ɓanta da shi na rayawa ko na kashewa wali bai da wannan iko ɗin sai dai irin abin da john da sarkin kafirai ke da iko da shi kaga idan john ya kalle ka harba maka bindiga za ka mutu haka ne ko ba haka ba to shi ma wali in ya harba maka za ka iya mutuwa kun fahimta yawwa in abinci ne john ya baka ci za ka ƙara ƙiba kama haka wali ya baka amma haka kun wali ya ce bai san ka ka mutu ƙarya ne duk su kashe mun sun isa wallahi mu muna inkarin waɗannan waliyan ƙaryan waliyan shaidanu kuma sun isa su kashe mu ko sa na macin abinci ko sa mai tara ma ƙaryar banza ƙaryar wofi kuna sunan waliya amma kuma ba kwa bin Allah ba kwa bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fata mun fince wannan abu da haka abinda muke cewa wali akwai kuma akwai karama wali amma ba a tadi cewa a zo zan nuna kaza sai dai kai ma fasto ne fastoci ne suke cewa come and see wonder come and see miracles zo ga za mu nuna karama fastoci ke wannan amma ba wani waliyin Allah hasali waliyan gaskiya ma idan suka ga an gano su maguduwa suke yi ba sa so a san da su ma amma ka ce eh a zo zan nuna ni waliyi ne ƙarya ne kawai Allah samu fahimta wannan su ne ta'aliki guda biyu da muka so mi a wannan kan aya saboda kada a je a mata kuskuren fassara a je a ɗauka cewa duk wani waliyi shi kenan kuma a sallama mai saboda mun ce akwai waliyi ɗaya kenan ko kuma mutum ya ce saboda yana son manzo Allah ba zai aiki ba wannan duk kurakurai ne mun cewa ƙara ƙarfin ƙara kuzari ma suke wannan Allah samu dace Allah rahma bismillah wa kadhalika ba'athnahum
a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaytaanir rajiim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة نعم فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا مم.
إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا na'am to Allah ya cika wannan bayanin cewa wa kadhalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum wa kadhalika wannan kafin tashbihi kenan wa kadhalika kamar haka wace haka kenan shine kama anamnahum ina fatan fahimta kamar yadda Allah ya sa masa bacci din nan sannan Allah ya sa masa gadi yayi masu wa'annan karamomi din kadhalika ba'athnahum haka dai muka yi kuma muka tashe su daga bacci da suke yi li yatasaalu bainahum domin sakamakon haka zai sa su koma suna tambayar juna tsakaninsu wasu ka ce wannan lamun din ba lamun ta'alil bane suka ce lamul aqiba ko kuma lamun sayrura mana li yatasaalu ay li yasiru mutasa'ilina dan su zama suna da tambaya a tsakaninsu cewa kaza da kaza akai amma malam Jabir al-Jazairi ce yake li yatasaalu bin dan sun ga tambaye ne a tsakanin su shi sa Allah ya tashe su a irin wannan yanayi din su tambayi juna tambaye zamu zo mu ji ta anan gaba ina fatan fahimta wanda ita wannan tambaya din in mun dauki wannan fassara ta Jabir al-Jazairi kenan wanda ya kawo cikin littafin Sa'sar Tafasir sai zama kenan tambayar za ta zama shimfiɗa wajen tantance ita matsalas da zo da ake faɗa a kanta na cewa mutanen zamanin shi wannan duk yanusu ɗin dama suna da tantama shin wai in an tashin kiyama in ma an yi da za a tashi ɗin rai ne za a tasara kiyama ko ku har da gangan jiki to yadda Allah ya musu ya tashe su da gangan jikinsu da ransu to sai zama kenan ya zama amsa ga mai kenan ga wancan argument da ake akai Allah sa kun gane tunda ana da argument cewa in an tashi kiyama rai ne kawai za a tasa ko kuwa da gangan jiki a to yanzu waɗannan mutane sun mutu sun tashi da ransu da gangan jikinsu da ya tasa alubayin Allah ya tashe su dan su tambaye ne a tsakaninsu qala qa'ilun minhum wani mai magana daga cikin su sai ya ce kam labithum adadin kwana nawa kuka zauna a wannan waje kwana nan kuka spending a mana kwanan ku nawa a wannan jan kam labithun kwana nan kuka a nan wajen qalu sai suka ce labithna yawman aw ba'da yau suka ce eh mun zauna ne kwana daya ko kuma wani bangaren kwana din malamai sukan kawo magana cewa abinda suke wannan tambayar shine sun shiga da safe sai aka tashe su da yamma kaga suna ganto ma'ana wuni suka kenan kawai tun daga safe ne sun tayi saboda ba san abin da ya faru ba ba san sun kwana wata shekara 300 ba ina fatan faɗi wasu suka ce a sun kwana da safe sun shiga da yamma gari waye da hantsi an fahimta aka tashe su sai suna ganta to da hantsi muka yi wuni ɗaya ne kawai kenan haka suka ce kalu ƙarshe dai tun da ba a samu dama ba ba a samu tsayuwa ba kwana ɗaya ne ko ko wani ɓangaren kwana ɗin sai suka suka ce rabbukum a'lamu bima labithtum ubangijinku ne mafi sani game da adadin zaman da kuka yi a wannan waje ina fatan fahimta sun mai da lamarin sanin lamarin ga Allah maɗaukakin sarki amma sai yunwa kuma ta kama su kuma babu abinci a wajen babu asuwa da kuma suka ce to yanzu abin za a yi ku tashi ɗayanku ku aiki mutum ɗaya daga cikinku bi warikikun hazihi da wa'annan 'yan azurfofi naku warik shi ne azurfa ku aiki mutum ɗaya da azurfafin nan naku ilal madinati ya je cikin garin nan naku da kuka gudo daga cikinsa falen zo ayyuha azka ta'aman in ya je ya duba wanne ɓangare ne cikin masu da abinci ya fi tsarki ya fi halasci sai ya suwa muku abinci a ciki mana in ya je kada idan sharife don yana jin yunwa ya duba ya ga suwa suke kan aƙida ta addinin musulunci sai a so abin da aka yanka na abincin a wajensu a so musu nama wanda ke halas ne tunda wanda zai yanka ya ce kira sunan shaidan ko kira sunan abu ba za a ci wannan yankan ba amma falen zuwa ayyuha azka ta'aman ya duba ya ga wanne ne ya fi tsarkin abinci faliyatukum bi rizqin minhu sai ya zo muku don bangare shine rizqun minhu ya zo muku don arziki wani bangare daga cikin wannan abincin da wannan yan kudade naku wala talaqaf amma fai ba hankali an fahimta wala talaqaf ya bi sannu a hankali wala yushiranna bikum ahada kar ya bari wani ya san da ku ai shine wala yushiranna wala yu'limanna ahadan kada ya sanar da wani cewa ga inda kuke kada ya je wajen siyan abinci ya girgir har a sa a gano ku innan ga inda kuke don haka yi ba a hankali ya sa hikima wajen shiga gari zai so abinci ne kawai amma ya ɗan bi gefe-gefen gari kai ba hanya mai kakkiya in ya je kuma ya ɗan murara gefe haka kada ya je shiga cikin gari kada in aka gano ku akwai matsala shi ne sai suka ce innahum in yazharu alaikum lalle su waɗannan mutane yana nufin waɗannan kafaran garin kenan mutanen wancan da kayanus din kenan in yazharu alaikum ay in yaqalu alaikum idan suka gano ku suka samu nasara zuwa suka tadda ku yarjumuku za su duwatsu su kashe ku za su jefe ku za ta jifa ku dutse za a muku a tire sai an kashe ku aw yu'idukum fi millatihim ko kuma haka bai samu masu ba za su iya su ga sai sun dawo da kukan aqidarsu sai sun kawo da kukan addininsu suka ce to walan tuflihu idan abada in ku aka haka har abada kun lalace ba ku samu rawa kenan ina fatan fahimta Allah sa kun gane ma'ana in kuka bari kai wajen so abincin ka bari aka gano mu zaka ja mana matsala matsala ɗayan guda biyu ce in ma dai mu ci dukan tsaye a kakkashe mu da duwatsu ina fatan fahimta eh wake nan da kana da gaskiya dole za ka ɗan taka tsantsan ko a gaske taka in ka ga nan wajen za a je za ta haifa maka da matsala za ka yi wata mai sauƙi wanda ba ta haifar da wani matsalar ba ina fatan fahimci wannan abin yawwa to matsalar farko kenan ko kuma su mai da ku addini ko wanda ta fi matsala gara a kashe ka akan addini din a jajjefe kuɗin ko kuma ku samu rauni su mai da kukan addininsu ko kuma kuna bauta masu to in ko kuka da kuka yi haka ɗin to walan tuflihu idan abada har abada ba ku samu roba za ku zama mutsiyata kenan na alkiyama Allah shi kiyaye to wannan mutumi dai haka ne je wajen so abinci ga yacin sai mu suranta kadadan kadadan yana laba yana kallo in ya ga za a gane shi sai ya kenan sai dan kawo da fuska ko ko ba haka ba in ya gaza shi dan gyara hular shi yana dan abu ne yana ta lallabawa dai yana so je so abu na din amma duk da haka sai da Allah ya tona su saboda hikimar Allah ta bayyana na mu je mala
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا na'am Allah ce waka zalika kamar haka din dai asarna alaihim muka tsinkayar da mutanen garin asarnan nasa almaf'ul bi an share shi a wajen kamar da kaga haka din haka muka tsinkayar da mutanen garin akan su wayannan mutanen asabul kafi din ta yaya malamai suke cewa shi wancan da je so kaya din ka kumanta shekara 300 suna nan da 'yan kudadensu ina fatan fahimta bari ba ku misali da mu gane wanda suke shekaru a cikin ku sun sani misali kudin da aka shi lokacin shagari ko an kashe akwai naira da sile biyar ce ta takarda ko sai naira daya akwai naira ashirin ma a lokacin ko akwai ta naira ashirin mai ruwan zuma-zuma misali waccan mai jajaja waccan mai ash ko ba haka ba su ne wannan kudaden sannan akwai kwabo akwai sisi a wancan lokacin ko kaddara yanzu nan sai kina nan kina sai da kaya sai wani zo ki da wayancan kudin ya zo ce gashi da Allah ya dauko wancan kudi ce a bashi kaza zai siya ina fatan fahimta a za ki duba ki gani ha kai ina ka samu wannan kudin kuma maiwa kuma ki kalle shi da kyau surar jikin biyo ta dan shekara 17 ba amma gashi kudin da ke wajen shekara 40 da ruwa da kashe su ya kawo zai kashe su dole dole kawalki ya ce to ina samu wannan kudin Allah sa kun gani to ɗan kudin su na shekara 300 ne sai ka zo za su yi sayayya wajen mutane malam nawa abinci a samun nama a sa kaza a sa kaza aka gama sawa sai mika wannan yan matsabban nasu aka ce sai wannan mai sai da kayan abinci sai duwa ziga wannan kudi wannan sarki da kayano su ne shi kuma da kayano su shekara kaza da mutuwa shi sai ya ce wa abokin shi kai da Allah ji wannan kudin wani bawa alan ya zo wai in bashi abinci da wannan kudin wannan ya duba wannan ya duba yan kasuwa kafin kace haka mene labari ya rawun sai aka zo aka zo ana kallon to kai bawan Allah baka san an daina kashe wannan kudin bane kai ko daga ina kake da ka zo da wannan kudin kaga tambayoyi za su taso kenan a to wannan ko dai kai dan damfara ne a kaya kaya nan fa kawai sai aka kwashi mutum sai wajen yan sanda ya zo damfara kenan ina ba dan fahimta to kaga sai aka fara tambaye shi kai eh kaza da kaza da kaza da kaza ana ta tambaya to sai malamai suke cewa Allah ya sa Allahu akbar shi sa duk sanda ake tafiya ana so su tsaya wa gaskiya idan aka samu sun tsaya wa gaskiya sun kafe ko da ba su sai ga Allah ya haifar da gaskiyar ta ci nasara wannan yan turjiyo da yaran suka yi sai zama labari ya yaɗu a gari sarki da ƙarfi ba Allah ba gumakan da bai kamata abota musu ba bayan ba yaran kuma sai gashi Allah ya yaɗu addinin musulunci shi wancan sarkin ya mutu sai ya zama kuma musulmi ke shugabancin ƙasar a lokacin ina fata kun fahimci wannan abun don haka da aka yi haka aka yi wajen sarki ya labe eh kai eh ina kuka samu wannan kudin sai ce wallahi shi wannan kudi kaza da kaza kai ba mu labarin ka dai shine sai ba labari an ce mai wallahi talaqa wala shirin nabikum ahadan fa amma kuma sai daga shi ya je ce eh ga waje kaza ga waje kaza mai zai faru zaka ce la ilaha illallah yaran nan ne ashe suna nan Allahu akbar ashe waliye ne kai ina kuke ne nan da nan fa da sarki da mutanen gari aka sa wannan yaro a gaba zai je kai su can wajen amma abin da ke ce can fa sai da suka mai gargadi wale talardaf wala shi'iran nabi kuma da mesa ya fada ba sai turje ba ko za a kashe shi kawai ina ba ta fahimta to mai yi wa abin ya fada yanayin yadda gawar da in ya canza da wancan gwamnatocin kafarai ne kuma ga wannan musulmai ne ya ga kyakkyawan yanayi wata kilishi za ya fada Allah sa kun fahimta ya je shi ne ana zuwa bakin kogo ya ce ku dakata in shiga takuna ya shiga ga ‘yan uwan aka zo aka gansu a cikin wannan kushi ne Allah zai ba mu labari ne da aka ji aka samu a mutane ɗin ina fatan fahimta wanda hikimar Allah ce don a samu wandirta da mu samu a cikin wannan aya ɗin Allah ce ka zalika a sarna alaihi kamar yadda muka sa suka tashi suka tambayi juna muka sa suka yi bacci muke kaza haka nan muka tsinka yadda mutanen garin a kansu aka gano su shi ne wajen gano ne malamai suka ba da wancan misali ɗin liya'alamu anna wa'adallahi haq saboda su san cewa alƙawarin Allah gaskiya ne liya'alamu to wannan liya'alamu jamir damir yana koma kan suwaye liya'alamu su ashabul kafi koko mutanen garin koko duka eh mutanen garin ko kuma ce duka din ina fatan fahimta amma mafin jazi ba gabata zuwa ga su mutanen ga domin su ne suke da ja'in ja akan mene in an mutu za a tashi ko ba za a tashi ba to sai Allah ya tada wannan matasa ba dan kuma saboda mutanen garin har da su matasan cewa anna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne cewa in an mutu za a tashi tun daga wasu sun mutu din sun tashi amma ba irin mutuwa ta har abataccen din ba an sa su yi bacci kuma an tashe su sai Allah yake cewa annas sa'ata la raiba fiha kuma lalle dan su san cewa tashin kiyama gaskiya ne babu tantama akai iz yatanaza'una bainahum amrahum yayin lokacin da suke ja'in ja suna manaza'a amrahum bainahum game da al'amarinsu a tsakaninsu suna musu suna ja'in ja tsakaninsu cewa kai lokacin shin za a tashi ko ba za a tashi ba an mutu shine idana yatanaza'una bainahum amrahum dama suna munaza a tsakanin su cewa an mutu ba za a tashi ba ko kuma an tashi rai ne zai tashi kawai banda jiki to wannan sai Allah ka wannan aya cewa dan su tabbatar da mutuwa gaskiya ne kuma za ta yi da rai da jiki sannan kuma tashin kiyama gaskiya ne sai Allah ce sai aka bar wannan faifan kuma sai aka koma inai to yanzu waɗannan yarin ya za a kenan shi ne wani suka ce da aka yi haka sai ga sarakuna an zo an cika kogonsu ana abin nan an tambaye sun faɗi su ne suka zaga tarihinsu a nan take wa'annan matasa sai suka yi gudun kada in sun fito gari abin ya zama masu fitina sai su farki Allah kuma Allah ya kashe su in ke ce kin ga za ki shira da duniya ne sabuwa ce ta yanzu kaga mun zama waliye kenan ina fatan fahimta kin san za a baki babban gida za ka za amma sai suka ce mene Allah ka kashe mu ina fatan fahimta nan take kuma Allah ɗauki ransu gaba ɗaya Allah sa kun gane wato mu ne fa mutane rashin shirin muke sa fa muke tsoron mutuwa to abin da nake kanta Abubakar Gumi ya na taba kanta a littafin sa manufata yake cewa shi duk abin da zai a duniya ya gama shiryawa ya gama komai da duniya Allah sa kun gane yanzu shi duniya yana zaune ne kawai rara amma shi duniya duk ya gama da ita yanzu kawai shirin mutuwa kawai ke shi yanzu amma abinda zai duniya ya gama kai kuma yanzu kana nan kullun shiri kake ka kofa shekara 80 za a je check-up ingila kullun ana ingila ana america wai likitoci ba da shawarar da ka dan karji kuzari kaka mutu da wuri ko ba haka din shekarun sai ya je medical check-up a duba dai wani kai ya mutu dai kun banci wani abu sai na umar ɗan haɗa ba Allah ƙara masa yadda kun dai ga aikin da yau addinin musulunci amma ƙarshe mai faru sanda ya tsufa tsufa ta fara kama shi sai sai na umar ɗan haɗa Allah ƙara masa yadda yake cewa ya Allah jikina ya yi rauni ba fa tuku mai tsuwa ba jikina ya rauni ya Allah ga kuma talakawa na sun ƙaru ma'ana mulkin musulunci ya faɗaɗa a duniya kuma kowa na ƙashin sai na umar ne ya ce fakira ta ta yi rauni kaza da kaza ce ya Allah ina ɗauka ka ɗauki raina kafin tozarta kan wulaƙanta umar da kan shi ke addu'a Allah an shirin shi da haka shekara ba ta dawo ba Allah shirin sai na umar a kundin kana kanta wasu ba magabata raka samu tun da kan shi zai je wani lokacin sai je dan haka kabari haka sai je dan shiga kwanta ya ce to ka ke rake tuna wa kanki radda za ki ɗanci kanki a wannan wajen ina fatan fanci wannan abu wanda likafaninsa zai ringa yawo ga sunan dai ibn jauzi ya kawo cikin wani littafin wani da mata sunan tafinsa ya ka kawo ta taro ibn abid duniya shi ma ya kawo a cikin littafinsa na wanda ke bani kan mutuwa da kabari da sauransu duka za ka samu irin wannan magabata suna wani abu wannan matasan su ma da suka ga cewa abin ya bayyana sai suka addu'a cewa ya Allah ka anshiran mu sai Allah kuma ya anshiran wayannan mutane suka mutu to da Allah ya anshiran su me ya faru sai mutanen suka kasu gida biyu wasu ka ce fa qalbunu alaihim bunyanan suka ce ku gina masu wani gini rabbuhum a'lamu bihim sai zama ubangijinsu ne fi sanin inda suke ya fi samun cikakken ilimi a kansu ma'ana shi kogon a tada wata katanga ta dutse za ta haɗe ta yadda wani zai bai da access zuwa inda suke ina fata an fahimta wannan jama'a ta farko kenan wasu kuma suka ce lanattakhidanna alaihim masjida mu ba za a rufe su ba amma za mu mai da wajensu inda suka mutu zama kabarinsu nan za mu ringa da shi masallaci muna zo mai yin sallah ai wali ne mu ɗebi albarka kun fahimta shine wa qala alladhina galabu ala amin wanda suke rinjaye cikin lamarin sai suka ce lanattakhidanna alaihim masjida lalle za mu ɗauki wajen wannan kogo ɗin wajen mutanen nan ya zama wajen masallaci da za mu ringa ibadu a wajen ina fatan fahimta to mun zo ƙarshen fasara aya mun zo daidai gaba in Allah kai mu gobe za mu faɗo hukuncin kwace kwace da ke ƙarshen wannan aya ɗin me hukuncin a sa makabarta kabari a masallaci mu dai anan zariya Allah taimake mu babu wani masallaci da ke da kabari a ciki amma in kaje kasashen misira da wasu kasashe kaje ina jin kano suna da shi ko za ka sa masallaci a makabarta ko kuma ka samu kabari a masallaci mai hukuncin wannan abubuwa da da za mu karantar allah kai mu gobe da sauran abin da ke da alaka da haka abin da ka faɗa daidai allah ka ba mu lada laifukan mu da kurakuran mu kuma allah ka yafe mana allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina baina ma'asatika ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا دثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله